بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 26 ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 22 ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin al'intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal arraddu alaihi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif doktor ibrahim bin amir ar-ruhaili allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba tijana as-samawi ya ce darajoji da falalolin da Sayyidina Ali ke da shi, hatta a cikin littattafan ahalus sunna Sayyidina Abubakar Beda. A inda Malam Ruhaili ya bayyana ƙarya ne wannan magana kai tsaye. To dama, kamar yadda muka sani, ‘yan bida'a babbar ɗabi'ansu shi ne ƙarya, kuma suna ƙarya domin ababe da yawa. daga ciki akwai ƙaryan daraja da matsayi tijjani samawu ya yi wannan a inda ya ce shi mai bincike ne ko mai adalci ne sannan sukan yi ƙarya saboda a yadda da su don su tara yawan mabiya da waɗanda za su ce lalle su ɗin nan sun isa wani yana daga cikin ɗabi'u da hanyoyin da ake bi a gane ɗan bida'a To, don Mala ya bayyana wannan magana na Tijjani Assamawi cewa ƙarya ce, ya yi aikin nasu ne na ‘yan bida'a, sai Malam ya shiga cikin Bukhari da Muslim kaɗai, ya biya tsatsamo hadisan da ke bayani a kan darajan abubakar shi kaɗai wanda wani cikin sahabbai ba wanda Allah madaukin sarki ya sa suka yi tarayya da abubakar wajen waɗannan darajojin. to daga bayan ya kawo waɗannan abubuwan ya bayyana cewa tijjani samawi ba gaskiya ya faɗi ba to sai kuma sai ce ga wasu darajoji na sayyidina ali wanda suka fi shahara kuma ya fifice da su shine muka ji cewa annabi ya taɓa naɗa shi jagora da ya ja wata runduna a ranar yakin haibar sannan lokacin da aka saukar da ayan mubahala Aliyu yana daga cikin waɗanda annabi ya kira ya taho da su. Sannan sanda annabi zai tafi yakin tabuka ya bar sayyidina Ali ya gadin gari kafin ya dawo. To shi ne da Mala ya kawo wannan hadisi bayan ya yi takharijin hadisin, sai ce fahazal hadis ma'ama fihi min al-manaqib azima Kun ga wannan hadisi tare da cewa ya tattaro darajoji manya, li Ali ibn Abi Talibin na Sayyidina Ali, illa annaha laysat min makhtassa bihi Ali ala ghairihi min as-sahaba. Waɗannan darajoji ba Sayyidina Ali ne kaɗai yake ɓanta da su daga cikin sahabbai ba. Kama zakara zalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kama yadda Sheikhul Islam ɗan Taymiyyah ya ambata, Allah maraukin sarki ya ji shi. Ƙala ba da an zakar alhadis, Ibn Taimiyya a bayan da ya ambaci wancan hadisin da ke ɗauke da darajojin nan na Sayyidina Ali manya-manya guda uku, sai ce fahaza hadisun sahihun, wannan hadisi dai ingantacce ne, rawahu Muslim, Muslim ya ruwaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi a sahih. Wa fihi thalathu fada'il li Ali, wannan hadisi hakikanin gaskiya yana ɗauke da wasu falaloli da darajoji da martabobi guda uku na sayyidina Ali. To sai dai Malu yake cewa lakin laysat min khasa'isil a'imma wannan darajojin ba ya keɓanci imamai ba ne kamar yadda su ‘yan shi'a suna cewa duk wata daraja na sayyidina ali to ta yi na so ta taɓa sauran imamansu to sai malik ke cewa wannan daraja da wannan falala ba ta keɓanci waɗannan a'imma ba ne ko kuma ka ce abubakar da umar da usman da ali wala min khasa'is ali kuma dai ba ta daga cikin darajoji da martabobi wanda sayyidina ali dan abi talibin yake banta da su fa inna qawlahu wa qad khallafahu fi ba'd magazihi maganan da amr ya faɗi cewa annabi ya taɓa barin sayyidina ali ya kula da garin madina lokacin da annabi ya tafi wani yaƙi shine yaƙin tabuka fa qala lahu ali sai muka ji sayyidina ali yana ce mashi ya rasulullah takhlufuni ma'an nisa was sibyan yanzu ka tafi ka bar ni cikin mata da yara haba ya haka faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a matar da an ta kuna minni bi manzilati haruna min musa nabi ya ce haba ali ba ka so ka kula da al'umma ba ka tsare man su har in je in dawo kamar yadda harun ya zauna ya tsare ma annabi al'umma har ya je ya dawo kun fahimci wannan da kyau ko ba ka so kai man haka ba, illa annahu la nabiyya ba'adi, sai dai ni dai ba annabi bayana, ballantana misali alin ya ce to yanzu ya zama annabi ko wani ya mai da shi annabi. Laisa min khasa'isihi duk da jin wannan daraja da wannan falala da sayyidina Ali ya samu, wannan ba daraja bane shi kaɗai wanda ya same ta. Fa inna hustakhlafa alal madina ghaira wahidin. Ai ba alkaɗe ba ne an halifantar da mutane tsaron garin Madina bayan tafiyan annabi ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba walam yakun hadha istikhlaf akmalu min ghairihi kuma wannan nada sayyidina ali da aka yi aka ce tsara gari bai fi cika daga nadin da aka yi ma wasu cewa su nade ba za su kula ba misali ba wanda zai ce to ai sayyidina ali nashi tsaron yana da maki goma sauran kuma maki bakwai bakwai ne a'a duk matsayinsa ɗaya walihada qala ali da wannan ne sayyidina ali ya ce a'a a takhallufni ma'an nisa wa biyan saboda sayyidina ali ya san abin da ke faruwa duk mazajen garin za su dade sai a samo wanda daga cikin sahabbai a nada shi ya sha ganin haka tun kafin shi ma to kuma yau sai ta faɗo kan shi shine ce yanzu a yi haka ko fa bayyana lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya bayyana mai cewa an istikhlaf laysa naqasan barinka ka zauna a garin mu mu tafi ba na ƙasa ba ne domin kun lura sayyidina Ali yana ganin a bar shi a tafi wannan na ƙasa ce gare shi ba ma mukami bane kenan wanda yake kokarin ɗauko wannan ya ce ai ga wata mukami na sayyidina Ali to shi sayyidina Ali yana ganin wannan mukamin bai kai ba a nada wani shi ya tafi yaƙi domin ya ce a bar shi tsaron gari cikin mata cikin yara to shine sai annabi ya kokarin nuna mashi a bari bari bari ba na ƙasa ba ce wala ghadadatan ba wai wani abu ne na damuwa ba فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده أي سيدنا النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا ندا هارون يسأل غري لوكacin da ya tafi an so allana a taura saboda yardan da ya ma harun da kuma amanan harun wakazalika anta istakhlaftuka li amanatika indi yace haka kai ma da na nada ka na nada ka ba don komi bane sai don irin amanan da nake ganin kana da shi. Lakin Musa stakhlafa nabiyan, sai da amma shi annabi Musa ya bar annabi ne ya kula da gari, wa ana la nabiya ba'adi, annabi ya ce shi ɗinnan ko babu annabi a bayan shi. Wa hadha tashbihun fi aslil istikhlaf wannan kamanceceniya ce, fa inna Musa istakhlafa Harun, domin shi annabi Musa ya sa Harun ya tsara gari. ala jami'i bani Isra'il, akan dukkanin banu Isra'ila ku ji fa, Musa shi kaɗai ya tafi, amma annabi shi kaɗai ya tafi, wannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama istakhlafa aliyan ala qalilin minal muslimina shi sayyidina Ali an bar shi ya kula da ‘yan jama'a ne ‘yan kaɗan, shi ko annabi Haruna duk jama'a. yasa sau da dama jama'a wanda yake magana in bai san yadda magana take ba sai rika tafiya yana warware kanshi sai rika magana yana ɗaukan mutane wawaye ba sun me suke yi ba ɗan shi'a da zai ɗauko wannan maganin ya zo yana ƙoƙarin kwatanta naɗin da aka yi ma harun da wanda aka yi ma ali daga daidai nan wajen ababe guda biyu muka ambata abu na farko ali yana ganin wannan ma na ƙasa ce gare shi tun farko tun kafin a je ko ina na ƙasa ce ƙarara kamar shi a ce a bar shi gadin gari su kuma suna ganin gadin gari nan ne ɗaukaka take saboda mutane ba san me ake ce ma ɗaukaka ba za a iya barin ka tsaron gari ba wanda ya san ka yanzu akwai sarakuna wanda suke da daraja ta ɗaya a ƙasan nan wani bai taɓa jin sunan wani ba ma ai matsayi da daraja Allah maɗaukin sarki shi ke ɗaukan wanda ya so ya ba duk yadda kake ƙoƙarin ka saman ma kanka da wani daraja ko wani matsayin Allah bai baka ba za ka samu ba duk yadda kake son ka saman ma wani haka yan su yan shi'a so suke su samar ma sayyidina Ali da matsayin da ya fi na kowa shine sai suka kawo wannan matsala na biyu sai ka ce to ai wannan ma ko da kuke ta wannan shirman akwai bambanci ma bambanci na biyu shine shi annabi Musa san da ya tafi duk mutanen banu Isra'ila suna karkashin gudanarwan annabi Haruna ne amma san da annabi ya tafi duk zababbin sahabbai da jarumai da kowa ya kwashi ya tafi da su sai aka bar mata da yara Ali ne ya faɗa kuna fahimtar wannan yanzu kuna cewa sayyidina Ali ba zai iya jagoranta al'umma annabi ba sai mata da yara in wannan ne mutum zai kawo ka san kana gefe kana magana kai kadai to za ka burge kanka amma mai yiwa an kana yi da masu hankali da suka san ya kamata in suka yi maka wata tambayan za ka kafa kafa wajen yin wani maganar Allah ya sa mu dace wa jumhuruhum istashabuhum fil gazwi mafi yawancin mutanen Madina an tafi tare da su wannan yakin an bar mata ne da yara وتشبيهه بهارون ليس بأعظم من تشبيهه أبي بكر وعمر ما ليش كمن تاشي da aka yi da haruna ai bai fi kamanta abubakar da umar da annabi ba ya ce haza ibrahim wa isa annabi ya taɓa kwatanta abubakar da umar da ibrahim da musa mun karanta a baya da kuwa wa haza binohin wa musa wani lokaci kuma sai kamanta su da cewa kamar Nuhu ne da Musa, fa inna ha'ula al'arba afdalu min Harun, waɗannan annabawa guda hudu kuma sun fi Haruna, Nuhu, Musa, Ibrahim, Isa wannan daga cikin ulul azumi na Rusuli ne, kuma annabi ya kamanta su da Abubakar da Umar. To, in wajen kamanceceniya ne don an kamanta Ali da cewa kamar matsayin Harun, to, ai su kuma an kamanta su da Ibrahim, da Isa, Nuhu, da Musa, to waɗannan annabawan sun fi waɗancan, to kuma sai yaya. To shi ne sai Mala yake cewa kullum min abi bakarin wa Umar shubbiha bisneni labi wahidin, kuma ka lura duka su biyun an kamanta su da annabawa biyu ne, sai da na Abubakar an kamanta shi da Ibrahim da Nuh, sai da na Umar an kamanta shi da Isa da Musa, shi ko sai da na Ali da wa kamanta shi. haruna kaɗai kaga nan ana koya maka yadda za ka yi magana da wanda ya saba maka wajen tunani da ƙida da ra'ayi da komi ba tare da tsiwa da zagi da ɓatanci ba kai tsaye sai ka gaya mai magana da shi da kanshi zai fara zufa har ya fara neman agajin fifita cikin magana cikin ruwan sanyi amma in ka ji ha ha ha ba dalili ne fa in ba ɗan hayaniya ba wanda ya shiga cikin hayaniyansu sai a rabu da su ilimi ne za a zo a kawo su kuma ba su iya kawo ilimi ba abinda suka iya kawo ƙarya da hayaniya da waƙe-waƙe da tsiwa da waye me wannan ba addini yake yi ba akwai dai abin da yake yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kun ji su an kamanta su da biyu biyu shi kuma an kamanta shi da ɗaya fa kana hadha tashbih kamanta abubakar da umar da waɗancan annabawa a'azamu min tashbihi Ali ya ma fi girma game da kamanta sayyidina Ali da aka yi. Ma an istikhlafa Ali lahu fihi ashbahu wa amsal min sahaba Mala ya ce duk da cewa an bar Ali gadin gari, ai ba shi kaɗai aka taɓa barin gadin gari ba, an bar ire-iren cikin sahabbai sun tsara gari. Wa hadha tashbih laysa li hadaini fihi shabih. Su kuwa Abubakar da Umar ba wanda ya taɓa kaman annabi ya taɓa kamanta shi da wani annabi kamar nasu falam yakul listikhlab min khasa'is wannan barin Ali ya tsare gari da aka yi bai daga cikin hususiyan Ali wala tashbi bi nabi haka kuma ba hususiyan shi bane dan an kamanta shi da annabi su ma an taba kamanta su da wasu annabawan fi ba da ahwalihi min al min al khasa'is kun gano wannan da ku ba wani abin da Ali ke banta da shi a irin wannan yanayin da za a ce su ma dai ba su ke banta da wani abu na daraja irin wannan kuma wanda ya fi wannan ba ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau shine abin da malai yake kokarin kawowa yi ƙoƙarin bayyanawa mutane don su ji su gane. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. To, kun ga daga cikin darajojin can guda uku na Sayyidina Ali mun ɗauki ɗaya kenan. Shi ne tsaron gari da kamanta shi da Harun. Mun ji cewa Ibn Ummi Maktum an taɓa barin shi tsaron garin Madina so goma sha biyu, Ali so ɗaya ne. Sannan lokacin da annabi ya je Badar ya bar Sayyidina Usman tsaron gari lokacin ‘yar annabi matan Sayyidina Usman ba ta da lafiya, annabi ya ce ya tsaya ya jinyanta. a lokacin kuma shi ya tsare ma annabi gari tun ma abin yana ɗimi-ɗimi lokacin da aka je badar to mu take daga daidai nan sanda annabi ya je khaibara wa aka bari tsaron gari kuma da ala aka tafi kun gano wannan da kyau wanda aka bar tsaron gari mun zo mun karanta tarihin shi nan lokacin da muke bayani akan yakin khaibar lokacin da abu huraira ya zo ya musulunta aka haɗa mai guzuri ya kama ya bi manzan an naɗa sahabbai da yawa cewa tsara kaza ba shi ke nuna cewa kafi kowa ba kun gano wannan na biyu kuma an kamanta shi da harun ba iya kafin da suke kawo ba kenan to annabi ya bar sabai da yawa tsaron garin madina sannan ya kamanta abubakar da umar da annabawa biyu biyu shi kuma da annaba ɗaya kuma nasu annabawan da aka kamanta su sun mafi nawa shi sai da na'alin kaji da ake bayani a tsane a tsanake duk ɗan shi da kai ma wannan in dai ba harigido yake son ya tada ba Allah dole ya natsu ya san cewa an zo da abin da yake ne ilimi ne an zo da abin da dole a gamsin dai amfani ake so a samu yanzu mai yiwa mun ta karanta wannan bayanin cewa annabi ya bar a sayyidina ali ya tsara gari har ma ga abin da ya faɗi amma yanda za ka baka kaba hujja da wannan wajen kada ɗan shi a miwa baka taɓa jin wannan bayanin ba kila sai to yau ka sami ilimi amfanin zuwa makaranta kenan don ka amfana da ilimi Allah madaukin sarki ya shiryar da mu. To kun ga cikin darajoji da falololi na Sayyidina Ali guda uku da aka ambata an dauki da an yi magana ko? Wa kazalika qauluhu haka maganan da yace la utiyanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Annabi yace zan ba da tuta ga mutumin da yake son Allah yake son Annabi wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da Annabi suna son shi. Kaji yana son Allah da Annabi, Allah da Annabi suna son shi. fatatawalana mai ruwa ya ce muka ta guri kowa na son a bashi da aka zo jan zaman majalisin ma kowane ya daga kan shi haka dan a hango shi faƙala sai ce ud'uli aliyan ku kira man aliyu fa'atahu wa bihi ramad sai aka zo da sayyidina ali ya karasa wajen annabi yana ma ciwon ido fa basaka fi ainihi annabi ya mai tofi na addu'a wa da fa'ar raya ilaihi ya ɗauki tuta ya bashi fafataha Allahu ala yadayhi Allah ya bada nasara a bisa jagorancin shi. Wa hadhal hadis as-sahhu ma rawa li Ali min al-fada'il. Kun ga wannan hadisin? To shine hadisi mafi inganci ma baki daya da aka ruwaito wanda yake ambatan darajar sayyidina Ali. Fi sahihaini min ghairi wajhin. A cikin Bukhari da Muslim ta fuskoki da dama. وليس هذا الوصف مختص بالأئمة ولا بألي ba da ce wannan darajar bai shafa imma kaɗai ba haka ma bai shafi sayyidina ali kaɗai ba fa inna allaha wa rasulahu yuhibbu kullu mu'min taqi domin Allah da manzon shi suna son duk wani mumini mai tsoron Allah wa kullu mu'minin taqi duk mumini da ke kaunan Allah yuhibbu allaha wa rasula shi ma yana son Allah da manzon shi لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواسب wannan hadisi waɗanda za a je a kafa mu hujja da shi a kayar da su su ne nawasib da ke zagin Ali alladhina yatabarra'una minhu waɗanda suke bara'a ga sayyidina Ali wala yatawallawnahu ba sa jibintan al'amarin shi wala yuhibbunahu kuma ba sa son shi bal qad yukaffirunahu a wani lokaci har kafirta sayyidina Ali suke aw ya fasti ƙonahu ko su fasikantar da shi kal khawarij haka ma kaman khawarijawa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama shahida lahu bi annahu hibbullaha wa rasulahu domin gashi anan karara annabi ya bada shaida cewa yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzon shi ma suna son sayyidina Ali to kaji waɗanda za a je a yi mashi hujja da wannan ba mu ba mu dama muna son sayyidina Ali ai na farko kenan sannan na biyu duk mumini kowane irin mumini ne in dai yana tsoron Allah Allah madaukin sarki yana son wannan muminin kuma shi ma muminin yana son Allah ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan daraja na biyu kun ji inda wajihin shi yake mun yadda ya sayyidina Allah da daraja amma wannan darajar ba tashi bane shi kaɗai duk mumini ma yana cikinta sannan na biyu sayyidina ali ne kaɗai ya taɓa jagorantar runduna ya je ci nasara sabai dubu nawa aka naɗa suka je suka yi nasara suka dawo wanda za a kawo ma kurkusa gani jeshi osama kafin annabi ya rasu da yan kwanuka ya naɗa rundunan bayan da sayyidina abubakar ya zama khalifa kuma ya zartar da rundunan kuma rundunan ta je ta yi yaƙi ta dawo da alkhairai masu ɗimbin yawa kun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa duk abin da suke kawo a cikin nan ba wani dalilin da za su iya kafa hujja da shi a ce sun yi fice da wani dalilin da har ma sun cancanci ai ta masu tafi suna darawa ba wannan Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa kazalika hadisul mubahala haka hadisul mubahala hadisin da ke cewa duk wanda ya jayayya da kai dangane da abin da ka zo da shi na gaskiya to ce ya zo ai mubahala wannan ya sauka akan nasara na jaran shi ne sai yake cewa sharikahu fihi Fatima wal Hassan wal Hussein in ma ana neman wata falala ne na sayyidina Ali ai ba shi kadai bane har da za a zo a ce wai ga hadisu mubahala to Fatima ta yi tarayya da shi ciki shinda an zo da ita Hassan da Hussein ma sun yi tarayya da shi cikin wannan falalan shinda an zo da shi falalan ba nashi bane shi kadai Malai ce kama sharaku fi hadisul kisa kamar yadda suke tarayya da shi a cikin hadisin nan na bargo da annabi ya lullube su su duka ya ce Allahumma ha'ula'i ahal baiti mala ce fa'alima anna zalika la yahtassu bir rijal wala bizzukur sai wannan ya nuna cewa wannan darajar ma ba ta keɓanci maza ne kaɗai ba wala bil a'imma ko jagorori bal yashrukuhu fihi mar'a wa sibyan wannan daraja ne da har yara ma suna ciki har mata ma suna ciki kuma ƙarara magana akan mata mata annabi da suna ciki saboda su a cikin ayan mubahala ma nasi ce domin ya ce wani sa'a na don ba ka zuwa da ƙanwanka ka ce wannan matanka ne don ba na zata akwai gwarawa gidadawa da mutum zai zo da uwan shi ko zo da ‘yan shi ko zo da matan shi a ce ina matar ka ya ce gata zai yiwu to da yake wancan sifa ne sai aka zo don a nuna su to su kuma da suka san cewa annabi da gaske yake yi da aka ce su fito cikin mubahalin sun fito su ɗin ba su fito ba sai suka zuke Allah ya sa mu dace wannan bayani karanta shi a cikin minhajis sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shiyatil qadariyya juz'i na biyar shafi na 42 zuwa 45 wanzur aidan taqrir shaykh al-islam ibn taymiya li hadhihi al-mas'ala fi minhajis sunna juz'i na biyar shafi na 13 da shafi na 36 juz'i na 8 lamba na 400 da 19 da lamba na 100 zuwa 421 Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi jama'a mun gano wannan da kyau ku وكذلك ما جاء في حق علي رضي الله عنه حكما أبن ديزون حق علي من فضائل ندرجوجي في أحاديث أخرى أو سادسين دبان لا يعني اختصاصه بها wannan bai nuna cewa wannan falala sayyidina Ali ya keɓanta da shi shi kaɗai ka ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi haqqihi kamar magana annabi da ya faɗi dangane da haƙƙin sayyidina Ali yace anta minni wa ana minka kai nawa ne ni naka ne kai daga gare ni kake ni daga gare ka niki wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabul magazi babu umratul qada fatul bari juz'i na bakwai shafi na 499 lamba hadisi na 4251 bal kada sabata kada sabata li ghairihi wannan falalan wani ma wanda ba ali ba ya dace da ita ya kula shekul islam ibn taymiya inna qawluhu li ali anta minni wa ana minka maganan da annabi ya faɗi ya ce kai na wani ni naka ne laysa min khasa'isihi wannan bai daga cikin darajojin alishi kadai bal qala zalika lil ash'ariyin annabi ya gaya ma kabilan ash'ariyawa waɗannan mutanen su Abu Musa al-Ash'ari wa qalahu li Julaybib kuma ya gaya mu Julaybu ma wa idza lam yakun min khasa'isihi in ya zama wannan ba daraja bane da Ali yake banta da shi bal qad sharakahu fi zalika ghayruhu wani da ba Ali ba ma ya shiga ciki man huwa dunal khulafa a salasa wanda wajen daraja waɗancan ba su kai halifofi guda uku ba fil fadila wajen daraja lam yakun dallan ala afdaliyati wala alal imama wannan bai nuna cewa ali ya fi kowa kuma wannan bai nuna cewa sayyidina ali ya zama imami ko gano wannan da kyau ko duk yan shi'a suna kawo waɗannan ne sai ce ai sayyidina ali ka an kalli kaza ya fi kowa daraja an kalli kaza ya fi kowa daraja ina fata mun gano wannan da kyau wannan ba daidai bane Allah ya sa mu dace karanta min haji sunna juz'i na biyar shafi na talatin wa qada zakara shaykhul islam hadha al kalam mufassalan ma'a zikr al adilla alayhi al mushar ilayha huna qabla zalika ibnu taymiya ya kawo wannan bayani kuma ya kawo dalilai wanda ya mana isharar wasu anan gasu mun gansu ka duba littafin kitab wa min haji sunna mujallidi na biyar shafi na 28 zuwa 29 Allah ya sa mu dace wa naziru haza qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shigen irin wannan shine magana annabi da yake cewa innahu la yuhibbuka illa mu'min kai ali ba mai son ka sai mu'mini wala yabghiduka illa munafiq ba mai kin ka sai munafiki wannan hadisi muslim fitar da shi a kitab al-iman babu dalil ala anna hubbul ansar wa ali radiyallahu anhu min al-iman a babin da ke bayani akan kaunan mutanen madina da kaunan sayyidina ali ma wannan yana daga cikin imani karanta juz'in farko la shafi na 86 lamba hadisi na 78 ta kafa aje ko ina ma mutanen Madina sun me sun shigo ashe darajar ba na Ali bane shi kadai in aka ce na Ali ne sai a ce to duk mutanen Madina ma a imma ne kenan fa huwa laysa min khasa'isihi wannan bai daga cikin darajar Ali shi kadai li'annahu thabata annahu qala misl hadha lil ansar saboda ya tabbata annabi ya faɗi irin wannan daraja ga mutanen Madina fa anil bara ibn azib qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للأنصار النبي ne yake ce mutanen Madina la yuhibbuhum illa mu'min ba mai son su sai mumini wala yabghuduhum illa munafiq ba mai kin su sai munafiki man ahabbahum ahabbuhu duk wanda yake son su to ina son ahabbuhu Allah Allah zai so shi wa man abghadahum duk wanda yake mutanen Madina abghadahu Allah Allah ma zai ki shi kaga shi wannan darajar ba na albanin shi kadai yanzu misali in mutum ya magana ya ce kaza in za a yi karo da shi ko za a zo da wata magana ne kishiyar wannan kun ji wannan ba fassara ba in wani ya zo ce ga fassara sai a ce har yau kana maimaita maganan wani ne kuna fahimtar wannan yanzu da muka ce sayyidina ali bai keɓanta da wannan falala shi kaɗai ba sai muka zo da wani hadisi na annabi wanda yake irin wannan kaga wannan hadisi da ya ce ali kaza wannan hadisi da ya ce mutanen madina kaza so in juna ne kuna fahimtar wannan da kyau ku di ingantattu ne amma ni na ce eh sai ka zo ka ce an ce i sai ce to ai kaga ya saba maka sai ka ce ai har yau bai ce komai ba shi me yayi ina fatan mun gano wannan da kyau har yau abin da dai ka faɗa ne aka maimaita Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Ƙala abu nu'aimin, wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu dalil ala anna hubbul ansar wa ali min al iman. Karanta jizin farko na Muslim shafi na da tamanin da biyar lamba hadisi na saba'in da biyar. Ƙala abu nu'aimin ba da zikirar hadis, abu nu'aim bayan da ya ambaci hadisin ya ce, La yuhibbuka illa mu'min, قلنا هكذا نقول وهذا من أشهر فضائل وأبين مناقب لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن ولو أوجب هذا الخبر كو آه خلافه wannan bayanai sai mun zo karatu na gaba za mu ɗauko ku sa alama daga maganar ibn nu'aym ba don koyon ba sai don kun ga maganar bai kai ƙarshe ba kuma abin da ke hannunmu kuma ya ƙare ina fatan mun gano wannan da kyau sai mu zo sai mu ɗauko matsalan tun daga kanta daga farko sai a zo a biya kun ga waɗannan bayanan a yanzu da kake koyan ilimi yanzu ya kamata ka san su in baka san su ba ka wuce wannan shekarun ko to akwai abubuwa na ƙalubale da dama da zai zo maka in dai kana sha'awan malanta zai zo kana maganan ba za ka gane ba sai a waye gari kana ma maganganun yan shiyan suna ji sai su maka dariya kun gano wannan yanzu waɗannan hadisan ne na ji wani ya ɗauka zai je zai ma wani ɗan shi'a a ilzami da su gaba ɗaya sai gashi ya ce shi ma bai fahimci ana fa muƙabala ne yana gaya ma ɗan shi'a wallahi ban gama fahimtar hadisan ba sai yanzu kuma kasir na ɗaukan shi duk ya kunyata mutane kawai malam dole a nan take wani cikin ‘yan kallo zai an samu ƙabalan ya wusu suka ɗan shi an kawai. Cinda bai shirya bai zo ya tinkari abubuwan, cinda ba harkanka ba ne. Ka san mai yiwa irin waɗannan masu karambanin ne, ya ga ta hayaniya ko ya ƙyale cin da an ɗauka mawakaci ne, shi kenan sai ya ɗauka wai in ya je ya zauna da wani ma abin da zai je mashi kenan. Duk da ya kama gan ɗan shi an kawai sai ya natsu. Duk da ya gana sai ce to kaza fa, kaza fa, kaza kuma fa. Maka fahimci wannan hadisi sai kuma ya turus. Ina fatan mun fahimci wannan. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Za mu saurara a nan, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.